إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na jami'u markazi alkitabi wa sunna ala fahimi salafi salih masallaci na ƙungiyar kitabu wa sunna a nan garin abala gari mai albarka zan so in buɗe karatu da wasu baitutuka guda biyu wanda za su bayyana muku farin cikin da nake a ciki zan ce laƙad sami'na bi awsafin lakum kamulat fasarrana ma sami'nahu wa ahyana min qabli ru'yatikum nilna mahabbatakum wal qalbu ya'shaku qabla al-'ayni ahyana ma'anar wannan baitutukan shine kamin in haɗu da ku na shi labarin ku mutanen wannan garin kamin in haɗu da ku na ji ina son ku don Allah domin dama ita zuciya tana iya taso kamin ido su gani ma'ana a wannan shekarar bayan sallah karama mun yi rangadi ko mu ce mun yi yawo na da'awa a gabaɗin jihohi na Nijar tun daga farawa daga jihar Tawa jihar Difa jihar Agades jihar Damagaran muka zo jihar Maradi muka komo jihar Doso to bayan wannan ita ya mai dama gida ne to sai muka fara tunanin a jihar talabiri wani gari ne ya kamata mu je domin kowace jiha muna zaben garin da ya dace ne to dama akwai shugabanni na kungiyar kitabu suna tanya mai kusan mafi yawancin ziyarun da muke yi su ne suke samun muna da masabki a kowane gari muka je to da na yi shawara da su a gaba-gabansu sheikh sanusi wanda yake shine jagora wanda yake duk wasu baki da ake yi da kasashen waje su zo nijar karkashin kungiya shi yake ba su masabki to da na yi shawara da shi a jihar talabiru wani gari ya kamata mu zo ni da inda na fara ce mishi shine filinge ana gane da kyau ko don ita na sani yawa ita na sani domin ita ce departement to sai ce to shi dai in shawara zai badawa a jihar talabiri a iya sanin shi inda yi nishadi na da'awa inda mutane suke son karatu kuma jagorori su ma suna ba da haɗin kai kuma sannan a garin akwai 'yan uwa wanda suke masu hannu da shuni su ma suna taimaka ya aka ce dai ga bako zai zo suka ce babu garin da suka sani kamar abala suka yi mini ishara da nan na ce musu ai dama ni abinda nake so inda za a samun a biyan bukata na abinda muka zo yi suka ce to za su haɗa mu aka haɗa mu da sheikh ibrahim yaqub hafizahullahu ta'ala muka yi ta tawasuli tun magana ta farko da muka yi da malam na ji wani irin farin ciki na ji yanayin yadda malam ya karrama ni na ce to lallai 'yan magana sun ce dama kyaukyawar sahiya tun daga maricanta ake gane ta nake to da yardan Allah za mu isko alkhairi kuma mun isko alkhairi mun samu karramawa tun kahin mu shigo har zuwa shigowar mu muna fatan Allah ya saka muku da alkhairi a gaba ɗayan mutanen wannan garin da musamman kuma waɗanda suka shirya wannan tahiyar da kuma tarbe Allah ya saka musu da alkhairi muna fatan Allah ya sa mu yi tarayya a cikin ladar wannan aikin domin a yanzu babu wani aiki da ya kai neman ilimi da yaɗa shi mutane sun san da musulunci shine addini na gaskiya ko kasashen turai kashe sun fahimci addini na gaskiya shine musulunci don haka baka da bukatar sai an yi maka dogon bayani na cewa addinin musulunci shine addinin Allah to matsalan shine ka san muhimmancin addinin ka san kuma ya za ka yi addinin kuma ka san ya za ka dawama akan addinin har mutuwa ta zo maka to wannan kuma ba za ka san shi ba sai ta hanyar ilimi shi yasa abdullahi bin abbas yana daga cikin akwalikin sai yake cewa ma ubidallahu bi shay'in afdalu min at-tafaqquh fi din ba a taba yi ma Allah wata ibada ba da ta neman ilimi shi yasa Allah da ya tashi bayanin kansa da mi ya fara fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat malamai suka ce fa'lam ay utlubul ilma fa inna min khilali talabil ilmi ta'rifu man huwa Allah ma'anan wannan ayar shine ka nemi ilimi wanda ta hanyar neman ilimin ne zaka san wane ne Allah kenan dan haka neman ilimi shine ibada mafi girma shine jihadi mafi girma a wannan zamanin kenan masu yada ilimi da masu taimakawa a wajen yada shi da masu neman shi da yardan Allah su ne mafi alkhairin masu tahiya a ban kasa domin manzon Allah yake cewa ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu duniya la'ananna ce duk abin da ke cikin ta la'ananne ne sai an baton Allah da abin da ya shibince sa sai ce wa alimun wa muta'allim da kuma malami da kuma mai neman ilimi Allah ka sanya mu daga cikin masu neman ilimi kuma sannan masu aiki da wannan ilimi a duk garin da muka je abubuwa guda biyu ne muke yi abun da muka hiba muhimmanci shine daura da a ce daura kawai muka samu muta mahi wa'azi domin ita daura ilmantar da kai ne za a yi shi kuma wa'azi ko ina ana yi a cikin a cikin sulul ne zaka iya ka saurara a cikin rediyo ana yi amma ilmantarwa sai ka zo ka zamna gaban malami ita daura muhimmancin ta shine za a sali tahi daga cikin takaitattu a karanta shi daga farko sai karshe wanda duk abin da ka karanta a wannan littafin kowane lokaci zaka iya ka ɗauko ka diba kishiyar wa'azi da in an yi shi da a ce bayan kwana biyu a tambayi ka me aka yi a wa'azi kaza me aka faɗi a wa'azi kaza mai yiwa mafi yawanci kamance amma in daura ne kana da littahi in kamanta akai zaka iya ka ɗauko ka me ka duba to alhamdulillah dauran mu a wannan ko mu ce a yau za ta kasance ne a ƙarƙashin ɗaya daga cikin littafai na tauhidi wanda ilimi mafi girma shine ilimin tauhidi kuma mun yi dace da ɗaya daga cikin littattafai wanda suka yi hice a fanni na karantar da tauhidi a fanni na karatun menene musulunci shine wannan littafin na fadlul islam wannan littafin in kana so ka san muhimmancinsa to ai ka san kitabut tauhid ko ina ji kitabut tauhid duk ahlus sunna ya san shi to wanda ya wallafa kitabu tauhid shi ya wallafa wannan littafin shine al-imam al-mujaddid muhammad bin abdul wahhab rahimahullahu ta'ala anhu shine ya wallafa wannan littafin wanda ya shahara a cikin malumai a wajen yada da'awa ta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ana masa lakabi da al-mujaddid ma'ana wanda ya sabunta addini bayan bid'o'i da shirke-shirke sun zo sun mamaye sa ya zo a hadisi manzo Allah ya ce bayan kowace shekara ɗari Allah yana tayarwa daga cikin al'umma wanda zai sabunta musu al'amarin addininsu to al'imam Muhammad bin Abdul Wahab ya taso a lokacin da bid'o'i suka yi yawa shirkoki suka yi yawa ana cakuda addini da al'ada inda lokacin da ya zo an yi lokacin da lokacin da ya zo ya isko a wajen ka'aba kowace sallah sahu hudu ake yi ban san kun gane sahu hudu ba kowace sallah limami hudu ake yi yanzu ba lokacin sallar la'asar zai ba idan lokacin sallar la'asar ya yi sai 'yan mazhabar malikiya su zo su yi in suka kare 'yan mazhabar hanafiya su zo su yi in suka kare 'yan mazhabar hambaliya su zo su yi in suka kare an mazhabar shafi'iya su zo su yi an raba kan al'umma ko ba a raba ba an raba kai a lokacin kowanne baya bin wani sallah kai hatta kai ga ma aure ma ba su auren ba su aurar majuna kuma duk da sunan mi da sunan mi musulmi a lokacin ne al'amari na layu da al'amari na tsahe-tsahe yayi yawaita a cikin al'umma to lokacin da Allah madaukakin sarki ya taso da shi yayi ta yaki wanda ya sha wahala akwai wata daura da muka gabatar a wani gari daga cikin ƙauyukan buza da ake ce ma hunkwi mun yi wata daura akan wani littafi da ake ce ma usulu sitta shi ma dai mawallafin wannan littafin ne muhammad bin abdul wahab wanda da yake shi littafin takaitacce ne sosai sai da muka kawo labari da tarihi na al'imam muhammad bin abdulwahab kusan minti arba'in muka yi muna tarihin shi kawai wanda tarihin shi kawai darasi ne kinan masu bukatar tarihin nashi za su ibibiyan wannan daurar da muka yi akwai ta a cikin situwa bikinmu na muryar sunna wanda suke cin gurufkinmu suna ganin liyankin kina a can mutum zai iya sabke ta dan ya ji tarihi na al'imam muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala za mu tashi ba tare da bata lokaci ba mu fara mu shiga tsumbul a cikin karatun wani littafi mai albarka mai suna fadlul islam ma'ana falalar musulunci shine ma'anan fadlu al-islam falala ta musulunci da yawa daga cikinmu sun san musuluncin amma bu san falalarsa ba bu san muhimmancinsa ba suna masa rikon sakainiyar kashi ko rikon sakainiyar biki in ji adarawa ana gane da kyau ko don me yasa don sun taso an aihe shi an aihe su a cikin shi sai suka ɗauke shi al'ada ana gane da kyau ko to amma wanda suka sha wahala daga baya ne suka musuluntar ko kuma suka taso a garuruwan da babu musulmai su suka yi sanin muhimmancin musulunci fiye da kowa to shi yasa mu da aka aihuwa a musulunci muna buƙatar a gaya muna falalarsa don ba a kira mu zuwa gare sa ba an aihe mu ne a cikin me a cikin sa malam yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in da sunan Allah mai rahama mai jin kai kuma da shi muke neman taimako babun fadlil islami kana ikace babun ko kace babu shi yasa ko gani ba'un wanda suke da irin wannan me yake da suna irin wannan nawakin wannan nuskar kun ga an yi dammatai ne kuma sannan sai aka yi damma guda ma'ana in kana so kana yace babun in kana yace kana kana yake ce mi babu kinan kai aiki da wasali na sama ko na ƙasa babu fadlil islami babu mai bayani akan falalar musulunci wa qaulillahi ta'ala kuma fadin Allah madaukaki al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku addini ya kasance shine musulunci a gare ku kuma na yarje muku ya kasance musulunci shine addini a gare ku wannan ayar abinda take nuna mana shine musulunci ni'ima ce duk wanda Allah ya ma ya yi shi musulmi to ya yi masa me ni'ima mafi girma shi yasa ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa idza abqatid dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidha'iri idan dai har duniya ta barka da addininka idan har ka rasa komi a duniya amma ka samu musulunci to ka samu komai ma'ana in dai har kana da musulunci to duk wata ni'ima da ka rasa duniya ce daudar duniya ce ba komai bace domin musulunci shi in kana da shi to tabbas kana da lamunin zaka rayu a gobe kiyama in ma baka samu dadin rayuwa ta nan duniya ba wa qaulihi ta'ala da kun fadin Allah madaukaki qul ya ayyuhan nasu kace ya ku mutane in kuntum fi shakkin min dini idan har kun kasance a cikin shakka game da addini na fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah to bazan bauta ma abinda kuke bauta ma kuma bayan Allah ba wa qawlihi ta'ala da kun fadin Allah madaukaki qul ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah na'am na'am nan baya da kari wajen ku akwai kari nan babu kari na eh na'am nan babu kari bai bai da ayar gaba ɗaya ba tunda muhallu shahidkin ne suka tsaya me muhallu shahidkin shine manzo Allah Allah yace masa kace ya ku mutane in kuna shakka game da addini na me addinin annabi Muhammad musulunci kina in kuna shakka a game da addini na to ni addinin dai shi zan yi shakka ku ba za ta hana ni in yi shi ba ba zan bauta ma abinda kuke bauta ma ba kullu hukmin sabata fi haqqin nabi fayasbutu fi haqqi jami'il umma idan aka ce manzon Allah ya ce abu ko yayi abu to ana nuhin hatta al'umma su shi kenan wannan ayar mu ma haka ya kamata mu ce ma kowa mu ce ma mushrikai mu ce ma kiristoci mu ce ma yahudawa duk shakkar da kuke game da addinin mu ba zai samu bar addinin mu ba ba za mu bota ma abin da kuke bota ma ba wa qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasuli kuma ku yi imani da manzonsa yu'tikum kiflaini min rahmati zai ba ku riɓinyi biyu na rahamarsa rahama a nan duniya ta kwanciyar hankalin da mutunan kirki zai samu da kuma rahamar da zai isku a ina a aljanna a lahira domin duk wanda yake musulmi to Allah zai bashi kwanciyar hankali a duniya ko da bai da ko sisi ko irin ni'imar ce kahurai suka rasa ga duniya amma kun ba sa jin daɗin duniyar shi yasa ƙasashen da aka yi samun mutum ya yi suicidan kansa mutum ya kashe kansa su ne ƙasashen turai ini bai wucewa sai an samu an ce wani ya faɗo daga daga kan bene ini bai wucewa sai an samu an ce wani ya daba ma kansa yuka ya kashe kansa don saboda mi haushi na rayuwa tare da muna gani su ne suka yi kowa mi jin daɗi jin daɗi ne na zahiri a gare su amma na batini ba su da mi ba su da shi to shine wannan rahamar da Allah zai ba mutum a duniya kuma sannan ya isko rahama a lahira Allah ka kara mu ka tagaratar da mu da wannan rahamomin wa fi sahihi an ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yazo as-sahihu al-bukhari da an ce as-sahih a istilahin maluman hadisi ana nuhin sahihul bukhari da an ce as-sahihaini ana nuhin me bukhari da muslim na'am أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله ياتي مثلكم ومثل أهل الكتابين مثالكم ده مثال ما أبو تالي تافي قدابي يهود النصارى كمثل رجل استأجر أجراء كور مثال وني متني ده يدوكي أن هيا سيما سأيكي فقال سيتي من يعمل لي عملا من غدوة كو غدوة إلى نصف النهار wa zai yi mini aiki daga sahiya har zuwa tsakiyar ini ala qiratin akan in bashi tudu na me yake da suna na biya ana gane da ko ma'ana akan in bashi biya na tudu guda na kudi ko tudu guda na zinariya ko tudu guda na na azurha fa'ami fa'amilatil yahudu sai yahuda suka yi aiki ثم قال sannan sai yace man ya'malu li min nisfin nahari ila salati al-'asr ala qiratin wa zai yi mini aiki daga rabin ini har zuwa lokacin sallar la'asar in bashi tsuli guda na biya fa'alima fa'amilatin nasara sai nasaru suka yi aikin thumma qala sai yace man ya'malu li min salati al-'asr ila an taghiba ash-shamsu ala qiratayn to wa zai yi mini aiki daga lokacin la'asar har zuwa lokacin da rana za ta haɗi in ba shi tsuli guda biyu na biya sai manzo Allah ya ce fa'antum hum to ku ne wa'yannan fagadabatil yahudu wa nasara sai yahuda da nasaru suka yi hushi wa ƙalu suka ce malana aksara amalan wa akalla ajira ya aka yi mun yi aiki mai yawa kuma sannan sakamakonmu ya yi zama kaɗan qala sai yace hal naqasatu hal naqastukum min ajrikum shay'a har na rage muku wani abu na sakamakon ku da nayi muku alkawali qalu la suka ce a'a qala sai yace zalika fadli utihi man asha'u wannan falala ta ce ina bayar da ita ga wanda naso wannan hadisin ya zo a riwayoyi guda biyu wannan riwayar abin da yake nunawa manzo Allah ne ya ba mu misali na sakamakon musulmai da yahudawa da nasaru sakamakon aikin kowanne daga ciki yahudawa su ne suka yi aiki tun da asuba har zuwa midi shinda shine rabin rabin ini har zuwa karfe 12 na rana sai aka ba su tsuli guda na na biyan aikin su sai su kuma nasaru suka fara aikin daga tsakiyar ini daga midi har zuwa lokacin la'asar sun yi awa nawa kenan ah awa hudu ko hudu zuwa biyar ana gani da kyau ko aka ba su tsuli guda sai su kun musulmai suka dauka daga la'asar har zuwa faduwar rana zuwa magriba su kuma awa nawa kina awa biyu da rabi haka ana gani da ke awa biyu da wani abu to su kuma sai aka ba su tsuli guda biyu shine su yahudawa sai suka yi hasadar wannan dan me yasa su sun yi aiki lokacin aikin su yahi yawa an ba su guda amma su musulmai an ba su biyu ana gane da kyau ko shine sai Allah yake musu wannan falala ta ce ina bayar da ita ga wanda na so me wannan yake nuna muna kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ma'ana mu musulmai Allah ya zabe mu ne ya fifita mu akan sauran al'ummomi gaba daya kuma wannan Allah ya yi shi ne don saboda ya so mu don ya turo muna annabi mafifici shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fihi aidan kuma akwai a cikinsa ma'ana wannan yana nuna falalar musulunci akan sauran mi akan sauran mi sauran addinai kenan koda a ce addinin kiristanci ya halatta a yi shi a yanzu koda a ce addinin yahudanci ya halatta a yi shi a yanzu to wane ya dacewa in kai mai son alkhairi ne kai inda za a baka tsuli guda ko inda za a baka tsuli biyu a yawwa inda kana da hankali ai ko wanda bai da hankali ma ya son da yawa ko mm wannan shine ko marar hankali ya son bai kyawo kuma ya son bai yawa to wannan shine kenan to mala yace balle ma in kai wancan asara ne kai tunda an goge shi wa fihi aidan an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam adalla Allahu anil jumu'ati man kana qablakum Allah ya batar da wanda suka gabace ku game da jumu'a fa kana lil yahudi yawmus sabti sai kasance yahudawa ranar asabar ita ce ranar su ta sallah ta sati wan nasara yawmul ahad su kuma nasaru ranar lahadi faja Allahu bina sai Allah ya zo da mu mu musulmai fahadana li yawmil jumu'ati sai ya shiryar da mu game da jumu'a wa kadhalika hum tab'un lana yawmal qiyama haka kuma su a bayan mu suke ranar alqiyama nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya mu ne na farko daga cikin mutanen duniya wal awwaluna na'am nahnu al-akhiruna na'am jazakumullahu khairan nahnu al-akhiruna min ahli ad-dunya mu ne na ƙarshe a nan duniya wal'awwaluna yau malkiyama amma kuma na farko a ranar alkiyama wannan yana fassara mana wani karin magana da hausa suke cewa annabi muhammadu ƙaraminsu babbansu annabi muhammadu ƙaraminsu babbansu kun gane wannan karin magana me ma'anan ƙaraminsu shi ne na ƙarshe amma kuma shi ne mi haka musulmai ƙananansu amma kuma mi manyansu ma'ana su suka zo ƙarshe amma sun yi sauran addinoni gaba ɗayansu wannan shi ne kenan ma'anan mai ke da suna ƙaraminsu amma kun babbansu kenan a taƙaice wannan hadisin abin da yake nunawa allah ya ba yahudawa su zaɓi wace rana za su riƙa sallah ta sati sai suka zaɓi asabar nasaru su ma da suka zo aka ba su zaɓi sai suka zaɓi me lahadi ana gan da kyau ko da musulmai suka zo sai allah ya ba ya ce musu kuna da dama ku zaɓi wanda kuke so amma ina ba ku shawaran ku zaɓi juma'a su Allah ma yami shi ya ba su satar amsa ma'ana shi ya nuna musu abin da ya dace su zaɓa to shi ne ma'anan fahadana liyomil juma'ati sai Allah ya datar da mu da mi da ranar juma'a wa fihi ta'liqan anin nabi sallallahu alaihi wa sallam duk yana falala ta musulunci wa fihi ta'liqan anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zo a hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq shine wanda ba a kawo sahabi kawai a ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine ma'ana alhadisu almu'allaq kenan kishiyar alhadisu almusalsal ko kuma almusnad an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ahabbu ad-dini ila Allah alhanafiyatu samha mafi soyuwan addini zuwa ga Allah shine alhanafiyya shine addinin annabi ibrahim shine ake cema alhanafiya ma'ana addinin da ya karkace ma bata as-samha kuma sannan addini mai sauki addini mai sauki dan me yasa aka sifanta shi da mai sauki dan kristanci da yahudanci sun yi addinin musulunci tsauri ana gane da kyau ko lalacewa ce ta sa ta gani kristoci addinin suna da sauki dan sun lalata shi amma da asali addinin kristanci da yahudanci yahi na musulunci me ya na musulunci mi tsanani domin su addininsu idan ka yi laihi ko ka taru misali ko ka yi rawa ko ka sha giya to hukuncinku shi ne a tara ku wuri guda a baku makamai a ce kowa ya kashe ɗan uwan shi a yi kare jini biri jini ana gani da kyau ku amma kai kuma nan da ka yi laihi in ka zo ka yi raka a biyu sallar asuba ka ɗaga hannu ka ce ya Allah na tuba Allah zai yahi ma ko ba zai yahi ba ba a ma san kayi ba in hutsari ya taɓi su a wancan lokacin nasu ba ruwa za su sa su wanke ba wannan fatar sai an karkare ta kai kuma me za ka sawa ruwa za ka sa ka wanke akwai sauƙi ko ba sauƙi shi ne samha addini mai sauƙi malam ya ce wa an ubayi ibn ka'abin an karɓo daga ubayi ibn ka'ab qala alaikum bis sabili was sunna ina horonku ina umurtarku ina ba ku shawara da ku riki as-sabil ay as-sabilu ila Allah ku riki hanyar da za ta isar da ku zuwa ga Allah shine alqur'ani was sunna da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa innahu laysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin domin babu wani bawa da zai kasancewa akan hanya ana gan da ko ta alqur'ani da kuma hanya ta sunna zakarallaha da ya ambaci da ya tuna Allah maɗaukakin sarki ma'ana duk wanda yake a bisa kan alkitabu was sunna ma'ana duk musulmin da zakarallaha ya tuna Allah fafadat aynahu min khashyatillah sai idanuwansa suka koran yadda hawaye suka zubar da hawaye dan saboda tsoron Allah fatamassahu naru wuta ba za ta tabe sa ba kuma wannan asalin shi hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin kuma babu wani bawa da yake akan tafarki na alkur'ani da sunna zakarar rahmana da ya tuna Allah mai rahama faqsha'arra jilduhu sai watarsa ta yi zazzagi shine iksha'arra ana gan da ko ma'ana sai ya dan yi makarkata ta tsoron Allah da ya ji shine min makhafati Allah ta'ala illa kana kamathali shajaratin face sai ya kasance kawar misalin wata ittanya yabisin wadda take ta bushe waraquha takardunta ko mu ce kunnanta sun bushe illa tahattata anhu dhunubuhu face zunubansa sun kakkabe daga gare sa kama tahatta an hadhihi shajarati waraquha kamar yanda wannan itanyar ta zubar da me yake da suna kunnuwanta ba ta kun gane da kyau ba wannan manzo Allah ya kamanta yanda Allah yake gafarta ma mutum ne idan ya ji tsoronsa har ya yi makarkata har ya yi kuka don saboda tsoron Allah misali ana wa'azi ne ko kuma kai ne ka zo ka zamna kawai sai ka tuna Allah maɗaukakin sarki ka tuna ranar alkiyama ka tuna ya wai har za ka tsallake shiraɗi ka tuna wai ya littahinka da hannun dama za a baka shi ko da hannun hagu ana gane da kyau ko? sai ka yi kuka ko har ka fara zazzagi don saboda tsoro to wannan zazzagin da kai za a kankare maka zunubanka kamar yadda busassar itanya kunnuwanta suke zubewa lokacin da ake iska ma'ana wani yana falala ta mi ta mutum ya zamna ya rika tunanin Allah har ya kai ga yi tsoro ko da bai zubar da hawaye ba bugawar da zuciyarsa za ta yi duka yana daga cikin me yana daga cikin makarkatakin wa inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunna kuma lallai iqtisadan fi sunnatin ma'ana mutun yayi abu kadan amma ta tafarkin sunna khairun shi yahi alkhairi min ijtihadin akan kokari da mutun zai yi fi khilafi sabilin wa sunna a sabani na alqur'ani da sunna me yake nufi da wannan a ce kai ibada a bisa kan tafarki na alqur'ani da sunna yar kadan ita tahi akan ibadar da mutum zai yi da yawa amma ba a bisa kan sunna ba ba san ko ana gane da kyau ba wannan yana fassara muna ɗaya daga cikin abiyatikin al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala da yake cewa wallahu la yarda bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان والجاهلون عموا عن الإحسان يتي والله لا يرضى بكثرة فعلنا ألا با يوين إبادر ميكي سوبا لكن بأحسنه مع الإيمان سيدي إبادر ميكو يكي سو ودأك يدن الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بيتي أكثر عملا با ana gan da ke ku Allah yana jarabta mu dan yaga wa zai yi aiki mai kyau ba wa zai mi ba mai yawa ana gan da ke ku a takeice shine sai yasa yace a gaba fal arifuna muraduhum ihsanuhu wal jahiluna amu anil ihsani shi yasa su masu ilimi kullun kokarin su su kyautata aikin ba su yi mai mi ba ba su yi mai yawa ba ba kokarin su bane su ta zikiri mai yawa a su yi zikirin wanda aka yi tunanin Allah a ciki zikirin wanda aka yi a cikin natsuwa ba cikin hauka da ihu ana gane da ke ko da abin da ya kama da haka ba wa an abi darda radiyallahu anhu qala daga abu darda Allah ya da shi ya ce ya habbaza naumul akiyasi wa iftaruhum madalla da kwanan al-akiyas al-akiyas sune masu hankali na nuhin malumai masu ilimi ko dalibai masu ilimi yace madalla da kwanan masu ilimi wa iftaruhum da kuma rishin azumin su ma'ana da da bude bakin su ma'ana madalla da kwanan da za su yi tare da bustashi suka yi ƙiyamun laili ba da cin abincin da za su yi busu yi azumi ba kaifa ya gubunu na saharar hamko wa saumahu ta yanda suke meke da suna suke wuce rishin kwanan wawaye da kuma azuminsu ana gani da ke ku abinda yake nuhi shine madalla da kwanan malumai da rishin azuminsu da yahi azumin wawaye da kuma sallarsu ta dare kun gane ko me yake nihi mutum guda biyu ne guda zai kwana yana sallah shi kuma gudan ya kwana yana kwana ba sai ko ana gane da kyau ba amma kuma a wajen Allah mai kwanan nan ya hilada akan mai sallah dammi shi malami ne yayi kwana yana tashi da sahi zai je ba da karatu ko dalibi ne zai je neman mi ilimi shi kuma wancan jahilin ya kwana yana sallah ashe kuma sallar aikin banza yayi tura agwagwarwa Allah sa ana gane da kyau ko dan mi dan mai yiwa ibadar ba ayi ta yanda Allah yake ayi ta ba to shine ma'anan wannan shine ma'anan wannan yace wa mithqalu dharratin ma'a birrin wa taqwan wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu inda Allah min ibadati al-mughtarrina yace wa mithqalu dharratin ma'a birrin wa taqwan wa yaqin ibada daidai miskala zarratin da mutum zai abinda ake cewa miskalo zarra shine yanzu idan rana ta bugo taga zaka ga akwai wasu ɗan ƙananan ƙura-ƙura da suke mi da suke mi da suke yawo to wannan su ake miskala zarra kana iya rike su da hannu ba ka rike to wannan shi ake mahu miskalo zarra in kana so ka gane shi to kamar yadda ka san microbe ɗan boko sun sa abin da ake cewa microscope ma'ana microbe kwayar cuta ba a ganinta sai an sa wani abu wanda yake girmama abu don saboda karancinta to wannan shi ake miskalo zarra yace ibada mafi karanci wadda aka yi ma'abirrin tare da biyayya ga Allah da tsoron Allah da kuma yi dan shi a'azzamu ita tahi wa afdalu tahi falala wa arjahu kuma tahi fifiko inda Allah a wajen Allah min ibadati al-mughtarrina daga ibadar rudaddu su wa yake ni da rudaddu su ne wanda suke ibada ba akan ilimi ba me yake so nuna muna a takaice dai ibadar da ake yi a bisa kan ilimi komi karancin ta tahi ibadar da ake yi a bisa kan mi a bisa kan jahilci wannan zai fassara maka abin da zai fasara maka wannan shine baiti na al-imamu Muhammadu Shaibani yake cewa tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ila al-birri wat-taqwa wa afdalu qasidin yace wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuri al-fawaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala ash-shaytani min alfi abidi yace ka nemi ilimi domin ilimi shine mafi alkhairin jagoran da zai ja ka izuwa ga hanyar mun tsira izuwa ga tudun mun tsira yace domin ana gane da kyau ko fa inna faqihan wahidan mutawarri'an domin mutum mai ilimi guda ibadar da zai yi tahi ibadar jahili guda dubu ba sako ana gane da kyau ba ibadar mai ilimi guda tahi ibadar jahili guda dubu dukkanin wannan da Allah mai ake nuna muna ba a addini sai an yi mi sai an nemi ilimi ma'ana falalar musuluncin nan da aka gayi ba za ka same ta ba sai ta hanyar neman ilimi babu wujubil islami babu mai bayani akan wajibcin musulunci kenan shi musulunci ba in ka ga dama bane kai a'a dole ne sai ka yi shi wancan babin ya nuna mana falalar musuluncin to sai nuna mana duk da falalarsa da aka faɗi dole ne kuma wai ba an gai falalar bane dan saboda a kwadaitar da kai kai a'a ko ba a gaya maka falalar ba dole kai me kai musuluncin wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukaki wa man yabtaji ghayra al-islam dina kuma duk wanda ya nemi wani addini yayi wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu to ba za a karba masa ba falan ai abadan la yuqbalu minhu ba za a karba masa ba hal abada wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a lahira ina daga cikin tababbu hasararru na'udhu billahi min al khusran wa qawluhu ta'ala da kun fadin Allah madaukaki inna ad-dina 'inda Allah al islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci ma'ana daga lokacin da aka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to babu wani addini in ba addinin da yake akan tafarkin shi ba al-islam ko da yake ku gaba ɗayan manzanni sun zo ne da al-islam kin shari'a ce ta bambanta wa qawluhu ta'ala da kuma fadin Allah madaukaki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kuma wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙa ku bita wala tattabi'u subula kada ku bi ‘yan ƙananan hanyoyi fatafarraka bikum an sabili sai su raba ku daga hanyar Allah maɗaukakin sarki za mu ga fassarar wannan ayar a cikin hadisin manzo Allah sallam a gaba qala mujahidun mujahid yace as-subulu al-bid'u wash-shubuhat abinda ake cewa as-subul wala tattabi'u as-subul shine ai wala tattabi'u al-bid'a wash-shahawat kada ku bi bid'o'i abubuwan da aka kaga addini ba su da asali wash-shubuhat da kuma abubuwan da buku san takamamman halaccinsu ko haramcinsu ba shine ake cewa ash-shubuhat ita shubuha abu ne wanda yake ba a da tabbacin halaccinsa ana gane da kyau ku shi yasa manzo Allah ce faman ittaqa shubuhati faqad istabra li ana gane da kyau ku al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun akwai wasu abubuwa masu kama da juna akwai wani abu a ciki wanda yake angulu da kan zabuwa ana gane da kyau ku مالن يتي وان عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه دون دا يكاغا wani abu a cikin wannan addinin namu shine fi amrina hada duk wanda ya kaga a cikin wannan addinin namu abinda babu shi a ciki fa huwa raddun to za a mayar masa da shi kenan yayi aikin banza layya da kare akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito shi وفي لفظ أتشون لفظي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد دو وند يأيكة وني أيكي وند بمو أمرتيش دين سبا فهو رد تزام ما يرمس دشي وللبخاري رواية إمام البخاري أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى الأمة تا قباء ينصر كتكب زاسو شقاء الجنة سيوان ديكيا to kun ji ku duka za ku shiga aljanna sai wanda ya kiya ai na san kuma za ku yi mamaki ko sahabbai da aka fara wannan su ma kan sun yi mamaki wa man ya aba sahabbai suka ce ah wa zai ki ana gan da kyau ko gado ba na gidanku ba an baka allura ai ai tayi ko to wannan shine kenan wa zai ki a ce ga aljanna yazo yace ba zai shiga ba qala sai manzo Allah yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya mini biyayya zai shiga aljanna wanda ya ƙi mini biyayya to kamar an ce zo shiga aljanna ne ce ban shiga na hi son a sa ni wuta wa fi sahihi ya zo a bukhari an ibni abbas daga ibnu abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala abghadu an-nasi ila ila Allah thalathatun mutanen da Allah ya hushi da su mutanen da Allah ya kiyayya da su guda uku ne mulhidun fil harami ɗan ta'adda mai ƙetare iyaka a cikin harami ma'ana wanda yake sabo a cikin harami na Allah maɗaukakin sarki ana ganin da kyau ko ma'ana ana nuhin masallacin harami ko kuma iyaka da inda harami na makka yake wanda ya sabo a wannan wurin wa mubtaghin fil islami sunnata jahiliyyati da kuma mai nema a musulunci sunna hanya ta jahiliya ma'ana mutum ne musulmi amma kuma yana al'amurra na mi na jahiliya wa mutalibu damin ri'in bi gairi haƙƙin liyuhri ƙadamahu da kuma mai neman a zub da jinin wani mutum ba tare da haƙƙi ba ma'ana ka yi ma mutum ƙazahin ya maka laihi kaza wanda wannan laihin hukuncin sa menene kisa قال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية qaddasallahu ruhahu Allah ya tsarkake ruhinsa ya ce qauluhu sunnata jahiliyatin ma'anan fadin sa sunnatu jahiliya yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyada yana shiga karkashin sa dukkanin abu na jahiliya duk abu na jahilci mutlaqatin ana ganda ke ku wadda take ta gaba daya au muqayyada ko kuma wadda take kibantatta ana gane da ke ko sai ya ƙara sharhin wannan magana ai fi shakhsin duna shakhsin ma'ana ai jahiliya wadda ta kumshi wani mutunci ba wani mutum ba ko wasu mutane ba wasu mutane ba kitabiyatin aw wasaniya ya kasance ta ahlul kitabi ce ko kuma ta mushrikai ce aw gairihima ko wanda ba su ba min kulli mukhalafatin daga dai dukkanin abun da ya saba ma lima ja'at bihil mursaluna abun da manzanni suka zo da shi masu ko ana kun san jahiliya akwai mutlaka akwai muqayyada ana gan da ku ya aka ce mutlaka ita ce wadda kowa na yi muqayyada ita ce wadda wasu suna yi wasu ba sa yi ku ba misali na jahiliya da kowa na yi kowanne al'ummi suna wannan jahiliya kuka ko ihu idan mi idan aka yi mutuwa kowanne al'umma suna yi kowanne al'umma kahin kahin zuwan musulunci suna wannan har yanzu akwai masu yi a cikin mami a cikin musulman to kun ga wannan ita ce jahiliya da kowa na yi to jahiliya wadda wasu suna yi wasu ba su yi fa ku ba misalin wata aha to bari mu ba da misalin cire auren cire kun san auren cire ko in akwai hillani su dike kunnuwansu a yi akwai hillani su dike kunnuwansu hillani su ke wannan jahiliyan auren cire a a dukkan su aido samun ma hullani ne malam yana su tsara yalla kuma malam ya gama da hullani ka a zo ina tsara da mutum sabari alam a sun tuba anya ko da sauran rena aka ba dan ba a jima ba akwai wani dan uwanmu akwai wani dokta da yake karatu a wurina doktor ne ya yi aiki a medecins sans frontier kun sa ana tura su ƙauyuka to sun yi aiki da wani abokin shi wanda shi abokin nashi bihilla ce ne an tura su a wani gari har sunan garin ya gaya mini ba zan faɗi garin ba dan saboda tsaro ana gane da ke ko yace yanzu da suka zo garin mai gari ya tara mutane aka yi musu bayani ga baki sun zo za su yi ma mutane magani a gaza a kawo yara a lokaci kaza ashe shi abokin aikin nasu ya lura da matan mai gari ta siga shi an san ta siga shi ko ta birge shi shi ta yi mishi ana gane da kyau ko yanzu suna masabci shi doktakin da yake bani labari yake tsakiyar dare kusan azuba sai duba bai ga abokin nashi ba abokin nashi bai hillaci sai ya cito inawa ne sai ya buga sallah ya kira ya ce alowa ne ya ce na diba ban ganka ba ya ce wani ku yi ta kanku don in sahiya ta waye ho ban san yadda za ku kwashewa da mutanen nan ba don ni matan mai gari na gani ta birge na cire ta na tafi da ita ana gara da kyau ku su a al'adar shi kenan ta zama me ta zama matan shi ana gara da kyau ku wannan wannan maganar baki da baki ana gara da kyau ku kenan ni ga naune ba mi ba ba shi ba tunda wanda ya gani shi ya bani labari kenan laysa al-khabru kal muayana malan yace qala shaykhul islam amun yanan ko wa fi kenan kun wannan jahiliya ce wadda ta shahi ta shahilla ne hausa suna wannan mutun ko giyar wake sha ba zai wannan ba ko wannan shine kenan a dai a dai wajen hausa misali ko sauran kabilu amma su ma hausa suna da tasu kenan ka hullani suke da su kawai muke su ma zamu zo ga na hausawa wa fi sahihi عن هذيفة رضي الله عنها عنه قال يا معشر القراء يا كوتارن مكرنتا استقيموا كديديتا ya aka ce makaranta ma'ana makaranta alkur'ani kuma duk musulmi na kirki makaranci alkur'ani ne kenan ba da su kawai ake ba duk dai makaratun qur'ani ya ku makaranta alkur'ani istaqimu ku daidaita akan addini fa in istaqamtum faqad subiqtum sabqan ba'idan faqad sabaqtum ana gan da ke kuskure ne na taba wannan littafin shakalkin da suka yi sun yi kurakure masu yi akwai kurakure da suka yi da suka yi tayi a ciki domin kusan shakal akwai yan akwai yan kasuwa wanda asalin littafin ba su da shakali yanzu wanda ke wanda ke da irin wancan bugun shi baya da shakali har shine asalin littafin to amma su yan kasuwa sai su zo su yi shakalin abin da yasa nan rike shi dan saboda sab'ar ita ta hiyawa tunda da da wancan kin zanyi sai naga wannan ya hiyawa to sai a aiki da wanda suka hiyawa don ko an samu ikhtilafi a aiki da na masu yawa kenan fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'idan domin idan kuka daidaitu akan addini to tabbas kun tsere ma wanda su daidaitu ba tserewa mai nisa fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'idan idan kuka kama dama da hagum to haƙiƙa kun bace bata mai nisa ma'ana idan kuka rika yin taɓakiɗi taɓa karatu a musulunci to kun mi kun bace bata mai nisa kenan me ake so ku daidaita na'am mali ce wa an muhammad ibn waddahin an karbo daga muhammad bin waddah annahu kana yadkhulu almasjida ya kasance yana shiga masallaci fa yaqifu ala alhilaqi sai ya tsaya akan halkoki ma'ana inda ake zazzamnawa ana karatu misali zaka zo ka isko masallaci can ga can ga kewaye ana karatu can ga kewaye misali in ka je masallacin Makka da na Madina don saboda haɗi ke gare su zaka isko malumai goma a lokaci guda kowa na karatun shi kuma kowa bai takura ma wani ba fa yaqulu sai ya ce sai ya faɗi wannan maganar fa zakarahu ai fa zakara al-athar as-sabiq ma'ana sai sai ya ambaci wancan wancan hadisin da ya gabata kenan in yazo ne isko mutane na karatu sai ce ya ku masu karatu ku daidaita a bar taba kidi taba karatu a addini a taba karatun shi kadai ana gani da kyau ko udkhulu fi silmi kafa wa qala yace anba'ana ibnu uyayna ibnu uyayna ya bamu labari an mujahidin an shabi an masruqin qala abdullah ya'ni ibn mas'ud nanuhi abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu laysa amun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu babu wata shekara face sai ya kasance mai bi mata tahita sharri ana gani da kyau ko duk shekara in ta zo sai ya kasance wadda ta wuce sai an rika kwamma bara da mi kwamma baɗi da sai kwamma bara da kwamma bara da bana ana ga kwamma jiye da yau kenan la aqulu amun akhsabu min amin ba wai ina nuhin shekara wadda ta wuce ba tahi me yake da suna kamar na tsallake ko yawa yawa tun da a wancan taba an kamin wannan akwai wata kalma da aka tsallake yawa amsar yawa in akwai abin da aka tsallake ku duka gai idan a fassara shi na'am yace yace ba ina nuhi ba ina nuhin wai kowace shekara sai an samu shekara wadda ta wuce ta yi shekara ta bana ruwa ba wala aqulu amun akhsabu min amin kuma ba wai ina nuhin a ce shekarar da ta wuce ba ta yi wannan shekarar ci maka shine aksabu wala amirun khairun min amirun ko kuma a shekarar da ta wuce shugaban shekarar da ta wuce ya yi shugaban bana ana gan da kyau ko lakin zahabu ulama'ikum wa khiyarikum sai dai tahiyar malumanku ma'ana mutuwar malumanku da kuma zababbinku ita ake nihi anan ana gane da kyau ko summa yahdusu aqwamun sannan sai a samu su mutane yuqimuna al-umura bi ara'ihim suna tahiyar da al'amurra na addini da ra'ayoyinsu ba tare da alqur'ani da hadisi ba fayahdimul islamu sai musulunci ya roshe wa yaslam ana ganda kiko sai ya dusashe me wannan yake nuna muna mahimmancin samuwar malumai a cikin me a cikin mi al'umma kuma da kasancewar duk lokacin da malami ya tafi to kamar wani babban alkhairi ne ya rage a cikin mi a cikin al'umma kuma wanda da wuya a samu wanda zai maye mi gurbinsa sai dai a kamanta ana gane da kyau ko shi yasa ya zo ma a hadisi manzo Allah kishi daga cikin alamun tashin alkiyama zahabul ulama tahiyar mi mutuwar malumai yana daga cikin tashin alkiyama alamomi na mi na tashin alkiyama ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa al'ardu tahya idza ma asha alimuha mata yamut alimun minha yamut tarafu kal ardi tahya idza ma al-ghayth halla biha wa in aba aada fi aknafiha talafu yace ƙasa tana mutuwa gari yana mutuwa a duk lokacin da ɗaya daga cikin maluman garin ya mutu ya rasu ya ce kamar yadda ƙasa take mutuwa a duk lokacin da aka rasa mi aka rasa ruwa ma'ana dai tahiyar malumai alama ce ta alkiyama ana kwadaitar da mu tun lokacin da muke da malumai a gaban muhimmi mu nemi ilimi kamin maluman da suke aiki da ra'ayi su zo wanda babu ruwansu da alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babun tafsiril islami babi mai bayani akan fassarar musulunci ma'ana menene al-islam menene musulunci wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukaki fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai fa qul aslamtu wajhiya lillah to kace na mika wuya na ga Allah wa man ittaba'an da kuma wanda suka bi ni wa fi sahihi kenan anan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana me musulunci musulunci shine aslamtu wajhiya lillah na miƙa wuyana ko na miƙa huskata ga wa ga Allah madaukakin sarki huska kawai ka miƙa ku bani amsa huska kawai mutun ya miƙa to me yasa aka kawo huska yawa saboda ita ce akwai abinda malaman balaga suke ce ma zikru shay'i bi ahammi ma fihi a ambaci abu da abun da yake muhimmanci a ciki sallah akwai wani lokaci da Allah yake ce mata sujada Allah ya ce wa minal layli fasjud lahu wa sabbihuhu laylan tawila ai wa minal layli fasalli lahu amma sai aka ce fasjud lahu me yasa aka ce sujada li anna sujuda a'zamu ma fi salati ko afdalu ma fi salat ko ashrafu ma fi salat domin sujada ita ce mafi muhimmancin abin da ke a cikin sallah to haka mutum abin da yake muhimmanci a cikin gabansa na waje ita ce me ita ce huska ita ma sujada abin da yasa ta fi kowace ibada mahim ko kowanne aiki mahimmanci na cikin sallah dan saboda ita ana yin ta ne da me da huska mai darajar nan da kake durawa a ƙasa dan Allah to shi yasa Allah ya san wannan ibadar ana gane da ke ko kenan shi yasa aka ce ka ce na miƙa huska ta a ma'ana dai ka ce ka miƙa gaba ɗayan kanka gawa ga Allah maɗaukakin sarki haka su ma wanda suka bi ka suka ce su musulmai ne su ce su ma sun miƙa wuya ga Allah kenan musulunci dai shine mi miƙa wuya ga Allah miƙa kai ga Allah wa fi sahihi an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah musulunci shine ka shaida ba abin cancanta da bauta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle muhammad dan aikin Allah ne wa tuqima as-salah ka tsayar da sallah wa tu'tiya az-zaka kuma ka bayar da zakka wa tasuma ramadana kuma ka azumci watan ramadana wa tahujja al-bayt al-haram kuma ka yi azumi kuma ka ziyarci dakin Allah na harami in istata'ta ilayhi sabila in wa ka samu ikon shi zuwa kada ka ce ka doki bashi ka sa kanka a cikin markaya markaya daga baya ka zo abun duniya sha maka kai ka ce inda ma na sani ban je aikin hajji ba shi kuma aikin hajji ya lalace domin anniyatu yutlabu fiha al-jazmu lat-taraddud ita niyya ta, ibada ba a san a ja baya da kaga kana wata ibada ko kai wata ibada ka fara ka da ma na sani ban yi ba to shikenan ana gano aiki ya ne ya lalace shine anniyatu yutlabu fiha aljazmu la taraddud na'am wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji na malaman usulul fiqh misalin wannan ka'idar suke cewa man nawal iftara aftara kai ne ka dau azumi da rana sai ka sha wahala kace kai ne azumin gama na aje shi ka zo gida ka diddiba ka ga babu komai kace kai na hasa bari in wuce da shi ƙarya kake yi ana gane da ke ku uban kuturu yayi kadan shike da azumi ya lalace dan me dan niyya ta samu me ta samu tangarda wallahi shi da kenan wa fihi an abi hurairah marfu'an المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمي نغري شيني wanda musulmai suka kubuta daga cutawar halshensa da hannunsa wal muhajiru wanda kuma yake mai hijira na gaskiya man hajara ma nahallahu anhu shine wanda ya kaurace ma abinda Allah yami Allah yami ya hana musu kenan ba za ka taba zaka zamantowa musulmi ba sai ka kubutar da kanka daga cutar da mi mutane cutarwa ta me ta halishi don akwai wanda kuma ya bige ka da ya sa halishinsa ya yi masa ya maka me ya yi maka kazahi ko ya maka wata magana dama 'yan magana suka ce abinda baki ya daure hannuwa ba sa iya kwance sa ana gane da kyau ku wannan shine kenan shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa fahfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu thu'ban kam fil maqabir min qatil lisanihi kanat tahabu liqa'ahu al-aqran yace ka kiyaye bakinka ya kai mutun domin shi maciji ne kada je sare ka mutun nawa ne masu ƙarhi ana gane da kyau ko abokansu na tsoronsu don saboda ƙarhinsu amma bakinsu zai dame su ya kai su a kabari a takaice dai mukami harsunanmu daga cin mutuncin mutane da aibanta su mukami mu daga cutar da mutane wannan shi za mu kasance musulmai cikakkun musulmai wa an bahaz ibn hakimin an abihi an jaddihi annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil islami ya tambayi ma'aikin Allah game da musulunci faqala sai ce an tuslima qalbaka lillah musulunci shine ka miƙa zuciyarka ga Allah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah kuma ka fuskantar da fuskarka zuwa ga Allah wa an tusalliya salatal maktubata kuma ka yi sallah ta farilla wa tuaddi zakata kuma ka bayar da zakka al mafruda wadda aka fallanta wa an abi qilabata an rajulin min ahli sham an abihi annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mal islam ya tambayi ma'aikin Allah me musulunci fa qala sai ce an tuslima qalbaka lillah ka miƙa zuciyarka ga Allah madaukakin sarki anan kun ga an ce zuciya a cikin hadisi amma a aya ham ya aka ce huska ko yauwa babu cin karo huska a cikin abubuwan da suke mi a zahiri ko amma a cikin abubuwan da suke a baɗi ni me mafi mahimmanci zuciya zuciya ita ce mafi mahimmanci ana gane da kyau ko kuma suka ce wa masu miyal kalbu kalban illa li takallubihi zuciya ba don komai yasa ake ce mata alkalbu ba don saboda ita ke juye mutum ana gani da ke ku idan ka wani ya kwada ma wani mari zuciya shi ta bashi yemi ya kwada mishi mari ana gani da ke ku kenan zuciya ita ke juyar da mutum shi yasa aka ce kami zuciyar taka ita da take juyar da kai ka mika ta ga Allah madaukakin sarki wa an yuslima almuslimuna min lisanihi wa yadihi kuma wa an yaslama almuslimuna kun musulmai su kubuta min lisanihi daga ha yawwa na'am jazakumullahu khairan wannan haka yake a rubuce faltatul lisan kuma musulmai su kubuta daga sharri na halshenka daga cutarwa ta halshenka wa yadika da kuma hannunka qala yace ayyul islami afdal to wanne musulunci mafifici qala yace al imanu billahi shine imani da Allah qala sai yace wa mal imanu billah me imani da Allah qala sai ce an tu'mina billah shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da ranan karshe wal ba'thi ba'da al mauti kuma kai imani da tashi bayan mutuwa kun ga an tambayi manzon Allah me musulunci yace me al imanu billah imani da Allah shine me shine musulunci idan babu imani da Allah babu me babu musulunci idan kun babu musulunci to babu rayuwa mai kyau a duniya shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa idal imanu da'afa la amanun wala duniyan liman lam yuhyi dina ومن رضي الحياة بغير دين ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا yace idan babu imani to duniya ba zaman lahiya dan imanin nan shine ke sa mutun ya ji tsoron ya zalunciwa ya zalunci wani imanin nan shine ke sa mutun ya nisanci cutar da mutane imanin nan shine ke sa mutun ya mayar da haƙƙin mutane da yake a gare sa kenan idan babu imani to babu mi babu zaman lahiya da kaga al'umma ta lalace in dai ta musulmai to ce me ya karanci rishin imani shine idal imanu da'afa la amanun wala dunyan liman lam yuhi dina yace wa man radiya alhayata bighairi dinin faqad ja'ala alfana'a laha qarina duk wanda yace zai yi rayuwa ba tare da addini ba to kamar ya sama rayuwarsa karshe ne me yake nihi lamunin ka yi rayuwa wanzazza a duniya da lahira shine kai me ka yi addini domin addini shi zai sa in ka mutu a saka ina aljanna khalidina fiha abada idan kun baka yi addini ba in ka je lahira la ya mutu fiha wala yahya shine ma'anan wa man radiya alhayata bighairi dinin faqad ja'ala alfana'a laha qalina duk wanda yace zai rayuwa ba da addini ba to kamar ya kayyade rayuwarsa ne bakin duniya ne shikenan a lahira babu rayuwa babun qaulillahi ta'ala babi mai bayani akan fadin Allah madaukaki wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu mun ga fasara wannan ayar can baya ko wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam taji'u al-a'malu yawm al-qiyamah ayyuka za su zo ranar al-qiyama fataji'u as-salatu sai sallah ta zo فتقول سيتي يا ربي يا أبنجي أنا الصلاة نيتي صلى فيقول سيتي إنك على خير للي كيكنا أكان الخير ثم تجيء الصدقة سنن صدقة تزو فتقول يا رب سيتي يا أبنجي أنا الصدقة نيتي صدقة فيقول سيتي إنك على خير للي كيكنا أكان الخير ثم تجيء ثم يجيء الصيام سي أزمي يزو فيقول يا رب سيتي يا أبنجي أنا الصيام نيني أزمي فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك sannan ayyuka su zo akan haka dukkanin ayyuka za su zo nan kamin a fara hisabi ne kowanne aiki ya zo ya gabatar da kanshi fa ya kulu sai ya ce innaka ala khairin duk aikin da zo ce kana kan alkhairi a aiki kai ne aiki haka dai kai ne nake so thumma yaji'u al-islam sannan musulunci ya zo gangaran kenan ko ko uga kwata kwata fa ya kulu sai ya ce ya rab ya ubangiji anta salam shi yabo zai fara ga Allah anta salam ya Allah kai ne assalam wa ana salam wa ana al-islam go wa ana al-islam ni kuma ni ne musulunci sunan daga ina aka cirato shi kenan daga cikin sunan Allah aka cirato aka cirato sa kenan ana gane da kyau ko kenan ishtuqqa al-islam ishtuqqa min as-salam was-salamu ismun min asma'illahi ta'ala kenan musulunci an cirato shi ne daga sunan Allah as-salam aminci ya Allah kai ne aminci wa anal islam ni kuma ni ne al-islam mai sa mutane su shiga cikin aminci fa yaqulu sai Allah ya ce innaka ala khairin bika al-yawma akhudhu wa bika u'ti da kai ne zan yi damƙa ta azaba kuma da kai ne zan bayar da aljannata ma'ana in na samu tun aljanna to dalilin ka ne in na samu tun wuta to menene dalilin ka ne قال الله تعالى الله مدوكاكي yace fi kitabihi a cikin littafin sa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu to ba za a karba masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma shi a lahira ne daga cikin hasararru rawahu al-imam Ahmad imam Ahmad ya rawaito sa wa fi sahihi ya zo a cikin bukhari an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun wannan hadisin mun yi shi a baya rawahu al-imam ahmad subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah al'ada